أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة جماعة المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddara wasa ya ba mu ikon gabatar da wannan farali na asuba a cikin jama'a da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan da ke ciki a yau muna safiyar asabar takwas ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana 1446 wanda ya daidai da takwas ga watan uku na shekara 2025 miladiya ci gaba da darasinmu akan abuwabul khair kofofi na alheri ayyuka na alheri waɗanda za su ƙara ta goma shi da yawan lada da samun rahama da gafara da falalar wannan wata mai albarka na ramadan jiya ina ji mun tsaya a na 80 ne ko a yau za mu tashi insha Allah na 81 hifzul lisan minan namimati wal waqi'ati bainan nas ma'ana mutun ya kame harshensa daga annamimanci kada ka zama annamimi kada ki zama annamimiya mai hada husuma mai hada kutungwila da bala'i da masifa to wannan ba karamin bala'i bane ba ga dan adam musamman kuma a cikin watan ramadan kamewa to samun lada ne a gun Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulul jannata qattat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce annamimi qattat ma'ana annamimi ko annamimiya da inda suke in dai ba su fasa ba suka mutu duk mutumin annamimin da ya mutu da annamimanci ko annamimiyar da ta mutu da annamimanci in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ba za ta shiga aljanna ba tabbas sai fa idan mutum ya tuba ya bari kafin ya mutu in dai mutum ya mutu da wannan hali to ha dabi'a ce da take hana dan adam zuwa gidan aljanna saboda haka Allah kare mu da annamimanci a hada wannan fitina a hada wancan da wancan a dauko gulmin wancan a fada a cewa wannan yayi kaza wacce ta da sauransu mu nisanci waɗannan abubuwa yau dukkan majalisanmu da yawa cika suke da irin waɗannan matsaloli musamman kuma bangaren mata Allah ya kare mu na 82 alhilmu wasafahi wal kazm lil gais yana daga cikin kyawawan ɗabi'u halayya na ƙwarai wanda suke ƙara lada da falala da rahama da na gafara shine haƙuri alhilm jimriya ma'ana asabar da alhilm duk ma'anarsa haƙuri ne to amma alhilm ya kuma asabar jimriya ko Allah subhanahu wataala da ya tashi siffanta annabi ram sai ta kawo kana haliman ma'ana mutum ne mai juriya mai hadewa baya furtawa wasaf ana san yafiya mutum mai yafiya ba mutumin da shi ko an kowa cito da shi ya tafi katar da dama ai ya same ni ai dama ta a'a to wani ba ɗabi'a ce ta mutumin ƙware ba mutumin ƙware shi ne mai yafiya mai haɗewa haka rayuwar take to ana son alhilm wasaf haƙuri da yafiya wa kazamul ghais da haɗe bakin ciki damuwa gazmul ghaiz mana haɗewa to duk mutumin da ya kasance cikin waɗannan ɗabi'u da halayya to kadiba Allah da kanshi ma ya ambace su a cikin suratul ina ji cikin suratul ali imran ne Allah yana cewa wal kazimin al ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin Allah subhanahu wataala ya siffanta waɗannan bayin Allah masu haɗi wal kazimin al ghaiza Allah ce masu haɗiye haƙuri baƙin ciki a kuntuka musu amma kuma su haɗiye su juhuri wal'afin anin nasu masu yafewa mutane kurakure laifin da suka yi musu Allah ce to wallahu hibbul musin Allah nasu irin waɗannan bayin Allah masu kyautatawa an kuntata musu an musu ba daidai ba amma kuma su su haɗi kuma sa'annan sun haɗi dan Allah kuma ba za su sake nuna wani abu ba ba za su ce ai daman gemma kamun kaza daman na kyali in daman ba tarawa suke ba a'a kawai sun yafe sun yafe dan Allah agun Allah suke neman ladan da falalar da abu to Allah yana son Allah ya ce yana son bayi masu irin waɗannan Allah ka samu na cikin su wa qala sallallahu alaihi wa sallam li ashash inna fika khasalatani yuhibbuhum Allah ta'ala alhilm wal'anat ya zo a hadisi wata ruwaya mazala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma wani bawan Allah da ake ce mishi ashaj sunan shi ashaj mazala sallallahu alaihi wasallam kansa yace wane yace inna fika hasalatani yuhibbuhum Allah yace wane kana da wasu ɗabi'u guda biyu wanda Allah yana son su yuhibbuhum Allah ɗabi'a bi gare ka wannan ɗabi'u duk me su to Allah yana son wannan bawan Allah ma'ana ni kamar manzo Allah ya ce mishi wani kana daga cikin bayin da Allah yake son ka saboda ni saboda wasu halayya guda biyu da kake da su wasu halayya ne shine yace alhilm wal anat kamar ya tambaye manzo Allah ya ce ya rasulullah wasu halayya ne gare ni su yace shine alhilm hakuri jimriya kai mutum ne mai hakuri to Allah yana son mutum mai hakuri ba mutumin da zai ce tuwa tuwo da shi miya ya sha ai shi asa akwai sauran yanzu ne ma aka zuba wasa a gama shi ana dan Allah wance bari dan Allah wani bari ga ce ina a ba a yi kusan ne ba ta wani ba ɗabi'a ce ta ƙwari ba Allah kare da ita wal anat me da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana duk abin da ya zo ce wannan mai inda lahak Allah ya kaddara in Allah bai so bayan abin da ma'ana ka diba kai kana tattare da jin wani masifa ta zo musu wani ya samu wani hadari ko wani gobara ko wani rishi ko wani accident ko wani abu ana jajata shi kake cika Allah hak Allah ya kaddara in Allah bai kaddara to ma'ana ya maida al'amarin ga Allah subhanahu wataala ma'ana mu mutum mai maida rashi ne ya samu a tawaya ne wajen aiki aka sallame shi a a kore shi aka yi kazzabi aka masa ce haka Allah in Allah bai wani bai isa ba me da al'amari ga Allah ya tutu waɗannan ɗabi'u guda biyu ɗabi'u ne da Allah yake sassa gabawa so saboda haka Allah yana son ka saboda waɗannan ɗabi'u Allah kuma ka ba mu ɗabi'u na 83 gaddul basar anil maharim ta ga babban abu rintse gani da kallon haram abin da bai dace ba yau kaga shi kuma abin ko ba kai shi a wajen ma gashin aka ɗaki ma sai kai wannan wannan dujal dujal din karamar dujal din nan salula wa ismuhuma akbar min nafihima ma'ana amfanin nata ko laifin nata ya fi amfanin yawa sai mutum ya yi takatsantsan sai mutum an sa mata mi stuff ba ko ina ya kamata a shiga ba ko ina bai kamata a daddagna da sauransu saboda haka in abuja ba kalli haramin ba to in ka zauna kana daki ma in ka shige ta sai kai ga wani sabon saboda haka komi a takatsantsan a yi amfani da ita inda ya dace ya fi sai a samu ladan abu to musamman a cikin wannan wata mai alfurma yan uwa ana so kowa idan kama ya yi azumi kunne ya yi azumi baki ya yi azumi kullum muna nanata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa azumi yan uwa wai ba barin ci da sha bane ba kai kawai kayi ne ko kin yi ne baki ci ba sha ba shikenan kai azumi a'a dukkan gabobi sai sun yi azumi kunne yayi azumi saboda haka kai da saurari abin da yake ba daidai ba kana azumi kana sauraron mushakata mushakata ko a cancare a cancare da sauransu kana azumi idan ka siya ya azumi shi ma ba komi ne zai kalla ba saboda ka a ɗauke ido a ɗauke gani daga dukkan abin da yake haram ya tabbata a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce annazaratu sahamun masmum min sihami iblis man tarakaha min mukhafati abdaltuhu imanan yajid halawatuhu fi qalbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce annazara kun ga duba kallo sahamun masmum wani mashi ne ko makami ne masmum mai dafi min sihamul iblis daga cikin makaman iblis ko kuma daga cikin mashin iblis mashi ne mai dafi daga cikin masocin iblis ko kibiya ce mai dafi daga cikin biyoyin iblis kallo man taraka ha min khafati duk wanda ya bar da dan tsoron Allah subhanahu wata'ala abdaltuhu imanan yajid halawatuhu fi qalbihi ma'ana duk wanda ya ritsa ganinsa don Allah kawai to Allah ce zai canza masa imani wanda zai ji daɗinsa a cikin zuciya a cikin zuciyarsa sai ka ci kuma ka dangana kuma ka ce ka gamsu kaga kuma Allah subhanahu wataala ya sa maka nutsuwa da ci gaba ka diga wai ganin wani budin wata ɗaukaka wata daraja wata kariyar ka rasa mata inda take fitowa wayan kuruna wayan kurla wallahu khairul makirin ana kullawa Allah na ture kullawar innahum yakiduna kaida wa akidu kaida Allah ce suna kulla maka yana tunkude maka kawai ba dan kobi dan ka koma ka imani da gaske tsakaninka da mahalicin ka kasabi dan adam idan mahalicin wanda kai dan shi yana gani ki dan shi wanda kika dan shi yana gani ka kare in kace kullun sai dan adam zaka yi abu sai ya yaba to wallahi zaka bar aikin alheri duk yanda aka kai to kawai didan Allah Allah ne ce ai kaza id Allah ka ba mu ikon dan Allah na 84 al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar yana da cikin ayyukan alheri masu romo masu garabasa masu kwasan lada musamman a wannan wata mai albarka shine umurni da kyakkyawa hani da mumuna umurni da kyakkyawa hani da mumuna kuga wannan babbar ɗabi'a ce ta musulmai ta mummunai to ita ce kuma aka zo aka mana wayo aka nuna mana wayo wayewa a'a ba ruwanka da wani eh wai wai dibara ce aka yi maka wa nuna kai dan bariki ne wayayye ne ka koma gefe guda kawai daga kai sai karranka sai ƴaƴanka da su kenan ɗabi'a irin ita arnawa wai shine wayewa ka waye ka zama cikakken dan bariki lokacin ka zama cikakken kata in baka hankali ba dan guda tunda ka bar zumunci ka bar jama'a domin manzon Allah sallallahu alaihi aljama'atur rahama kuma kai hadisi ma ce ka zama mumini manzon Allah ce almu'min allazi yasbiru yasbiru allazi yasbiru ala azahu ya subhanallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce muminin da yake cuɗanya da mutane yake haƙuri da kuntatawarsu da damuwoyinsu da waye da sauransu ya fi mumunin da ya zamna a cikin gida shi kuma shi kaɗai ba ruwan shi da harka kowa mumunin ne wancan mumuni to wancan ya fi shi lada in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mumunin da yake cuɗanya da mutane mumunin da yake mu'amala da mutane to amma kai kana yau musulmi a dona maka kai ma kai ba ruwanka wai kai dan bariki ne ka hawaye da sauransu wannan halaka ce kadiba wani yake ba mu labari a turai an yi accident ya ce yana kallon wata mata ta faɗi da mota da 'ya'yanta saboda haka ta mota ta juye da ita sai ta matse ta gata da ranta tana son ta hutu amma ta gagar fitowa sai ruga ya aza garinsu ne kasar su ya ruga ya je ya je taimaka kama aka taimaka kai ai ba haka ne wannan ba mai ikon taɓa ba sai jami'an tsare sun zo su taba ya ce wallahi yana kallon su a gabansu jami'a suna kallo ta mutu wai saboda babu haƙƙin ba wanda ke da haƙƙin ya je ya taba kawai a ɗaga mata ne ta fito ta amma wasu jami'an tsaro sun zo illa ce wallahi a gabansu ta mutu wai shi ne wannan wannan da Allah shi ne waya shi ne ci gaba to ko ita ce muke koyi haba Allah ya ba mu ɗabi'u halayya nagari susi in kan kana cikin damuwa ma da kaje cikin ƴan uwanka abokanka abokan yarinta an zamna akai wannan ya zole ka wannan kawai kaje susin ya tafi ba su da wannan wani ma kaje ka samu yayi ya succeed in kansa kawai saboda tsabar bakin ciki da damuwa baka samun ladan zumunci baka ruwanka makwacinka ma bai san da kai ba akwai dan uwa etijan shi ma wani a France shi kuma ya zamna shi kuma inda ya fito cikin campus din su kawai in yazo sai in yazo da sai assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum kawai sai suka dauke shi wani wani bado bado wani bordel kishin no kawai yana mutane kawai dan yazo ta assalamu alaikum assalamu alaikum ana nan wata rana da sabi ya tashi zai tofi ko sai cin rishin lafiya ta kama shi ya zo ɗin fita ɗaki kawai sai faɗi ya gagara fitarwa to shi kenan da ya wuce to yanzu da yake abin an kwana biyu abin ya shiga sai kuma sai suke tsegumi kai ina assalamu alaikum assalamu alaikum na nawa ne aka ce kai kowa aka ce kowa bai gan shi ba aka ce kai ba lafiya ba adi ba wallahi aka je ko ana shiga ɗakin aka tada shi a faɗi to kaga shi assalamu alaikum ta kici shi kawai aka kwaso ta aka yi shi likita ce no ce assalamu alaikum na a ci gaba da ita so duk abin da musulunci ya dora ba wallahi ɗan uwa nan hali ka samu nutsuwa da zaman lafiya ci san ales wallahi sai ka bi ɗabi'u na musulunci Allah ka ma bana saboda haka manzo Allah ce man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adaful iman manzo Allah ce duk mutumin da ya ga wani abu na kyama abin da bai dace ba fal yughayyiru bi yadihi to ka canza na abin da hannunka ma'ana hana wannan abu in har baka iya hana da hannu ma'ana baka da karfin hanawa ka ce bari to fa bi lisani ina siha da baki wani kaza ina wani kamar ka kaza a matsayinka kai nasiha sai ga mamaki nasiha ta yi amfani in ma ba ta yi amfani ba ba balance da ifar bi kalbihi irin kaje irin wani kasashe ne wanda ba a magana to sai ka tsaya abin a zuciya wa zalika adaful iman amma manzo Allah ya ce wannan shine mafi raunin imani saboda haka ba musulunci bane ba mutun ya ga abu ya kyale ja kan shiga haƙi wa ne ne waye da sauransu duk waɗannan hanyoyi ne na a halaka mu domin an san ɗabi'u mu kyawawa ne haliya ne na ƙware wani dan wake ba mu labari a masallaci babban masallaci can na turai faransa ne masu makauciyarsu wata baturiya ta ɗauko ɗanta ta kama limani amma bata musulunta ba ta ce limanin ga ɗanta ta bashi kawai tana so ya zamna da su ya koyi ɗabi'unsu da halayensa ta ce ya ce mata miye dalili ta furkwa ta ce ta lura ku a cikin kuma musulmai idan mutum ya girma ya zama wani lacijo ya kai matsayi ya ce daraja yake ana girmama shi taɓa shi ake ya ce mun kuma nan duk ba haka ba ne ba an haka tashi sai a kai kare zon diretar da aji ya ce to saboda kai ta mata so ita ma ta tsufa da ya fi so ta tsufa ita ma yadda ta ga ake ba tsayin nan ita ba a wata ce to saboda ka tana so ɗan ta koyi wanda halayya to kaga a ce ɗabi'u duk masu kyau ne Allah ka ba mu ikon gyara na 85 makaranta sai mun kwana a ina ji kasaratu salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam mana yana da cikin ayyuka na samun lada kinga a cikin wannan yini to abu mai sauki yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu nan a zaman muke kana sauraron karatu kuma kana Allahumma salli ala Muhammad Allah lada ne shi kashi iya adadi da manzon Allah ce man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asharan duk mutumin da ya mun salati guda daya shi kuma Allah sai ya masa goma salati ɗaya kama manzon Allah kuma musamman kuma a ranar juma'a kuma a cikin ramadan ko kuma tun da safi ka ko kana tafiya kai ko a kusa bolan kake kana iya yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai ta ƙara ga ladan azuminka ga ladan kaciyar ka taimaka ka yi zumunci ga sallar da kiyamun lalle ka yi ma'ana waɗannan su ne ladaddakin damar da ake kwasa na to mace mu kwana a nan ko? to da fata mukanta daidai Allah tara mu cikin ladan adamu kuskure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon gushe mata wasu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh